أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناس الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wanda muke tare da su a wannan shafi namu mai albarka yau muna rana ta alhamis sha uku ga watan ɗaya ma'ana almuharram hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan takwas 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam yau ma muna nan a cikin karatunmu na karatu mai daɗa ɗarai a cikin wasiƙun shehu zama na ashirin da ɗaya muna cikin kuma wasiƙa ne ta wato ashirin kuma da biyu daga cikin wasiyoyin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne maulan shehu tijjani radiyallahu yana faɗa kamar yadda shehu ya kama na wannan wasiƙa kamar yadda wannan sancin sati muka karanta kala shehu hatumu attijani shehu wanda yake ciko na waliyai maulan mu shehu tijani radiyallahu ta'ala ne ya faɗa fi ba'd wasayahu a cikin wasu wasiyoyi da yayi yana cewa iyakun suma iyakun na hane ku sannan na hane ku an yahmula a ahadukum huquqa ikhwanihi min jalbi mawaddatin aw dab'i mudarratin aw i'anatin ala kurbatin shehu yace na hane ku na hane ku akan jinkiri jinkiri akan ɗayan ku yayi jinkiri wajen tozartar da haƙƙin ƴan uwa min jalbi mawaddatin yace na jawo soyayya duk abin da zaka yi wanda in ka san kai wannan abin zai jawo ƴan uwa su ku ƙara soyayyen juna da fahimta to kar ka yi jinkiri wajen aikata wannan aikin ka aikata aw dab'i mudarrati ko kuma tura cuta duk abin da ka san in kai zai tunkuɗo wani cuta da zai samu ɗan uwa to kar ka yi jinkiri wajen yin wannan aikin ka gaggauta yi wanda ɗan uwanka zai faɗa halaka zai cutu to ka gaggauta aikata aiki kar ka yi jinkiri ka bari ya faɗa halaka ka gaya masa in ji shawar da lanu au i'anatin ala kurbatin yace ko kuma taimako a bisa bakin ciki ya fata a cikin wani damuwa to kar ka duka yi jinkiri wajen taimaka masa cire shi daga cikin wannan bakin ciki din shehu ya tijara da lanu ya ce na hane mu ya hane mu ya hane mu mu kula kin yace fa inibtiliya bi tadi hukukil ikhwan duk wanda aka jarrabe shi duk wanda aka jarrabe shi da tozarta haƙƙin ƴan uwa to ubtile bi tali'i huquqil isla ilahiyya to da a jarrabe shi kuma da tozarta haƙƙin ubangiji duk wanda yana ganin walakanta haƙƙin ƴan uwa ba komai bane to da a jarrabe shi da kuma tozarta haƙƙin ubangiji subhanahu wataala wallahu fi aunil abdi Allah yana cikin taimakon bawa shi ya kawo wannan hadisi na hadisul qudsi wallahu fi aunil abdi Allah yana cikin taimakon bawa ma damal abdu fi auni akhihi matukan bawan yana taimakon dan uwansa ma'ana duk wanda ya zama mai taimakon yan uwa to Allah shi kuma ya alƙawarin zai taimake shi amma duk wanda ya zama bai taimakon yan uwa kansa ko ya sani to shi ma Allah ba zai taimake shi ba sabila da haka wa mimma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ababen da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa maulan mishin tijari da la'anu li shehi al-khatmi tijani radiyallahu anhu da shehu cikon waliyai Allah ya kara masa yadda yace masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu shehu tijani wannan mashkurun magana ne wanda duk wani wanda yake bin sadatu koda ba malami ba ya san wannan magana yace masa kulli ashabika shehu radiyallahu ta'ala ne yace kulli ashabika yace ka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma shehu tijani yace ka gaya ma sahabbanka kulli ashabika la yu'zi ba'duhum ba'da ka gaya ma sahabbanka kada shashin su ya dinga nene cutan shashi kada shashin su ya dinga cutan shashi sai dan da kan da masarar fa innahu yu'zini ma yu'zi sabira da yana cutar da ni abin da ya cutar da su wannan mashhuriyan wasiyan sayyidina rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam wa maulan mu abin abbas shin shijari radiyallahu cewa kulli ashabika la yu'zi ba'duhum ba'da ka gaya ma almajiranka da sabbanka kada shashin su ya dinga cutar mene shashi fa innahu yu'zini ma yu'zi da da abin da yake cutar su yana cutana in ji shehu tijari radiyallahu ta'ala faqad ja'a nu radiyallahu ya zo daga shehu mu shehu tijari radiyallahu anhu ya ce inna izayata ahli inna izayata ahli hadhihi dariqa lallai cutan wa'innan yan dariqa almajirai shehu tijani wato a inna izayata ahli hadhihi dariqa izayatul lahu sallallahu alaihi wasallam lallai cutan wa'innan ƴan ɗariƙa na shehu tijjara da la'anu cutansu cuta ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin manyan kususiya eh yana daga cikin manyan kususiya bari tsara bari na gama hikari a shehu radiyallahu ta'ala anhu yace yana daga cikin wannan kususiya da Allah ya mashi tijani radiyallahu ta'ala anhu cewa yace Allah ya mun wasu baiwa wasu kususiya annabi ya gaya mun manyan wasu abubuwa amma kaɗan daga ciki shine duk kusancin mutum da Allah duk matsayinsa a gurin Allah in dai har ya bari yana cutan almajiran shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu to da a waye gari Allah zai kore shi kuma in bai mai da hankali ba zai mutu bai da imani saboda da cutan almajirai sau tijani cutan annan Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wali da irin wato baiwa da ke banta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa to wannan ɗaya daga cikin irin ke banta da shehu tijani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mai shehu tijani da almajiransa ne to me kake tsammani junan mu kuma mu dinga cutan juna shi yasa duk wanda kaje Allah ya jirge shi da cutan muridai ɗan uwansa to kaɗan ne zaka ga ya mutu a cikin ɗariƙan wallahi sai ya waye gari ya bar ɗariƙa Allah ya sa mu cika da imani to sai Allah ta kala ta'ala Allah ya ce innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu haƙiƙa masu cutan Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu duniya da lahira duk masu cutan Allah da manzon Allah to tsinannu ne tun a duniya da lahira wa addalahum azaban muhinan kuma Allah ya tanada musu azaba na wulaƙanci shi da ga mutum ya rayu mu bunan ƙarshe ko mai dukiya ne zaka ga ya mutu babu dukiyan ko kuma ga dukiyan amma Allah ya jarrabe shi domin mummunan cuta sabila da cutan bayin Allah da yake musamman almajiran Shehu Tijani radiyallahu ta'ala to haka kuma ko almajirin Shehu Tijani ne ya zama haka wannan abun tana kansa dama cutan musulmi ma ordinary musifa ne kaman ka duba hadisai babu ma musifa dama kaman cutan halittan Allah ya raka saba wa Allah kai da shi sai kai wani abu kadan Allah ya ce ma amma banda tsakanin bayi da bayi shi yasa ko kusanci da Allah ne ma da kaga wanda yafi amfanar da mutane ga Allah kuma da ikhlasi to yafi kusanci da Allah kuma Allah ya fi son sa to Allah ya sa mu cika da imani to shehu ya kawo nan aya sabiya da mu tsorata mu almajirin shehu tijani kowa ya saba ma kansa ruwa ba yau yanda za ka ga abin ya zamo ruwan dare mutum bai ma dame shi ba a ba shi haƙƙin ɗan uwa ya cinye ya ga wani zai zama wani abu ya ta masa ma kirki ya manta da wannan wasiya Allah ya sa mu cika da imani wa alaikum bisilatil arhami maulan mushe da galami ya ce na hore ku da sada zumunta na hore ku da sada zumunta duk wani almajirin shi tijani ya zamo mai sada zumunta wa tafaqqudil ahwali da kuma bibiyan hali ahwali ikhwan da bibiyan halin ɗan uwa ma'ana bibiyan halin ɗan uwa wanda ka jima baka gan shi ba ka tambaya in a kasuwa ne kuke haɗuwa in a wajen karatu ne in a wajen wazifa ne in a wajen zikirin juma'a ne ko da sati sati ne kuke haɗuwa in ka ka kwana biyu baka gan shi ba kai ko da irin wannan zamani namu na social media ne ka hauro baka gan shi facebook ko whatsapp ba ya kamata ka masa sallama wani lafiya ko kwana biyu ban ganka ba in kuma kullum ne aka saba haɗuwa to ya kamata ka tambaya ka ce lafiya ko wani ba mu ganka ba na'am to da bibiyan halin yan uwa shine zaka ga mukaddaman mu da shehunan mu an an mutum na zuwa ana wazifa da shi to a kwana biyu ba gan shi ba da ce wani kuwa lafiya don wani ya ce eh ya gan shi lafiya kalau to ya ce a ce ana jin shi an gaba a gan shi bane a gurin wazifa wannan haka halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake bibiyan halin sahabbai Allah ya ƙara musu wato yadda. Sai shehu radiyallahu ta'ala anhu yace yace wastalibu mu'adatihim ku nisanci kuma gaba da ƴan uwa tijjanawa wa kulla kuma ma yujadu dagina bi qulubihim kuma da nisantan dukkan abin da dai yake samar da mugun kuduri a zuciyarsu kada ka je kai ma ɗan uwa wani mummunan abu wanda zai sa ya mugun kulle ka are an gane eh sun shauki gane biya hana wannan kaga ke muna cikin jin daɗi kamar yadda jin ranar muka faɗi falololi muna cikin kuma hatsari kowa ya shafa ma kansa ruwa ka bi ƴan uwa lafiya ka gama lafiya wa hibzu kurmatin wa hibza kurmatin kuma shehu rajala ne yace da kiyaye alfarmansu wato darajarsu ka dinga kiyaye darajar mutum kar ka walakantar da shi daidai da magana ka san abin da ya kamata ka gaya masa na'am na'am sai ya ce wa adama kuma tamfir hawa iri da kuma rashin kore abin da yake ɗarsuwa a ransu mutum ya ɗauke ka ɗan uwa masoyi yana munna da kai to kada ka yi wani abin da zai kore wannan jin ƙaunanka da yake yi ɗin kar kai abin da zai canza masa tunani kamar yadda ranar muka faɗa ka kiyaye haɗurin su abin da zai ɗarsa a ransu ya saba ku haɗu ku yi murmushi a gaita to kada wata ranka haɗa shi ko haƙorin ka bare gani ba ko bayan ko da biki ne ta tunanin ko ya ma wani abu ne to shine fakadi hawa ɗin ma ake tunanin kar ka canza masa tunani ina kuma ka cuce shi wa itirani kuma kullu man yantasibu li shayki yace da kuma kiyaye alfarman duk wanda yake dangantaka yake danganta da shehu tijani duk wanda ya zama almajirin shehu tijani to ka kiyaye alfarmansa ballantana muqaddami ballantana halifa ballantana shehu an gane wal kibar min ahli khususiyya da kuma manya daga ma'abuta khususiyya halifofi ken inyan sadatu min babi ahraki ne ma mafi tantanta ka fara kiyayewa zuwa muqaddamai zuwa duka ƴan uwa din ka kiyaye ka ji da aka faɗi cutan muridai ma na koma kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma ko halifan ne ya zama mai yin haka Allah bai tuɗe shi ko wanda yake a ce wannan shi halifa ne na shi tijani ko na shi Ibrahim a yankin da yake in ya zo mai cuta bi kuma tuba ga haka ba to dai samu salba a gurin Allah wa firru shau yace mina duniya shau yace ku guji daga duniya wa ahliha ku guji ku guji ma abuta duniya in dai mutum tasawuf yake so na gaskiya to ba su ya zama madubinsa mutanen duniya ne domin da ka hana ka bin Allah domin kullum da ka dinga tunani kai ma jin daɗi shiga manyan motoci gidaje mai kyau yin kaza komai na alfarma da ka dinga tunanin haka a ka kula da bayan Allah wanda suka kwana suka rayu a gidajen laka wanda sun kai ma da su ɗauki buzunsu da da su ɗaga buzunsu su sa hannu da su iya ɗibo miliyoyi a sassan Allah don kusanci ga Allah amma kuma ba taba gwada wannan ba sun gwamnati su dinga kwana a buzu a kan gado a gida wasu ma a gidan haya suka koma zuwa ga Allah to ba an ce wai ka mutu a gidan haya shine kana kusanci da Allah ba ita gudun duniya shine ainihin ka cire duniyan a cikin ranka in Allah ya kawo ta dai alhamdulillah ya kawo ne dan ka ji dadin bautan Allah amma ba ita ne muradi ba kuma ko da ita ko ba ita da ayi bautan wa firru min ali min ad-dunya wa aliha ila Allah ta'ala ku gudu daga duniya da ma'abuta duniya ku gudu zuwa ga Allah ka firarikum min al-asdi aw ashadd min zalika so burare da lanin ce kaman yanda kuke gudu mazaki kaman yanda za ce kana cikin tafiya ko ga zaki ka san irin gudun da zaka yi shine gudun mutuwa ko to haka ake so ku guji duniya tsakaninka da duniya neman abin da zaka rufa ma kanka asiri ka taimaki yan uwa amma baka burin irin ka ga manyan benaye ka dinga cewa ina ma nan da naka ne kaza kaza duk dai komar da kai zuwa ga Allah kai damuwanka yaddan Allah ne yanda Allah ya saka ka kuma shine yafi cancanta da kai eh aw ashadd min zalika ko kuma ku gudun da yafi gudun da zaka da kaga zaki ma ba za ka yi irin wannan gudun ba gudun da zaka yi ma duniya la'anna dunya sabiya da ita duniya kama fil hadisi kamar yanda yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa darun malla dara lahu ita duniya gida ne mu wanda bayi da gida gidan wanda bayi da gida ne a lahira wa malum malla mala lahu dukiya ne na wanda bayi da dukiyar lahira ita duniya wa yajma'uha malla aqala lahu kuma mai tara su shine wanda bayi da hankali haka annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa shine bayin Allah suna da wanda da su ce su musu kaza su musu amma su kansu ma sun kai matsayin da za su ce Allah ya musu kaza amma ina tafiya da ita duniya wata hali take da shi yasa ga bayan Allah suke gudun ta ko mu ƴan uwa mu ride da ga ana ta a ba mu duniya a ba mu duniya ka ta addu'a ka ta karanta wasu ismomi sai Allah ya dinga tsakurowa kaɗan kaɗan ana baka shi Allah shi ya fi mu sanin halin sahabin annabi ma an ba shi duni yaro an roƙa masa duniya annabi ya ce ya kura ya ce ya aka wayi gari bai zuwa sallar asuba bai zuwa azhar bai har aka wayi gari dabbobi sun yi yawa sallah jama'a ma aka wayi gari sai juma'a juma'a dabbobi sun zuwa kauye koma sai juma'a juma'a yake zuwa aka wai gari juma'a juma'a ma ya gagara zuwa ayan zakka ta zo ta sauka mata tura mata ma ya ware zakkan dabbobin da zai bayar yake kai wannan dabara ne ki gaskiya shi bari ya bayarwa ba aka wai gari ya halaka annabi yake kar a karba sai na bar annabi ya mutu bai karba ba sai na bakar ya mutu baya karba haka sai na umaru haka dai ya mutu a cikin halaka to so da yawa inda Allah ya saka mu haka shi ya fi cancanta da mu da Allah ta Allah ya yarda da mu ya ba mu rufin asiri duniya da lahira sai ya ce walidhalika sabila da haka yuqalu lil arifi ake faɗa ma masanin Allah akan ce addib nafsaka bidam in nadama akan ce ka ladabtar da ranka nafsin nan naka ka ladabtar da ita ne da hawayen dan dana sun idza nadarta li ghairi zalika eh لغير إذا نظرت لغير ذلك الجمال idan kai duba ga wani wannan kallo idan kai duba ga wani wannan kyau wa qasir nazaraka ala kamali ala amaka amalika ala kamali kabir mutaali akan ce ka idza nazarta in kai kallo li ghairi zalika aljamal ga wannan kyau da Allah ya maka wannan kyau da Allah ya maka da yanda ya saka ka in dai har ka juya ka kalli wani abin da yake shi to hakan ce kai kuka ka ladabtar da ranka da hawaye na mene na dan dana sani shine kai kuka na ladabi na tsoron Allah na me yasa ma kai wannan kallo ka ce da ma kai ne a matsayi kaza ai yanda Allah ya saka ka ma ya fi ya kowanne kyau ka kuma takaita ganinka a bisa cikan Allah wanda yake madaukaki وقال أبو العباس وكان أبو العباس يقول أبو العباس أبو العباس المرسي كان أنا أما يا كسن شينا فدا شو هذا مو شو شو براند كنا أبو العباس شو تجاني وشيا شو وقال مولانا أبو العباس سجاد لذي أما دكاجا شو كان أبو وكان أبو العباس يقول هنا نفهم أبو العباس المرسي ياتي أبو العباس المرسي يا كسن شينا فدا يا كسن شي العارف la duniya lahu wa duniyahu akhiratu yace masanin Allah la duniya lahu babu duniya gare shi gaba ɗaya lissafin ka babu duniya a ciki duniyar ta ita ne lahira wa duniyahu al-akhiratu duniyar ta ita ce lahira yasa kaga su ba su da bayan Allah wasu sakanni ya wuce musu ko mintuna ba suna cikin aikin Allah ba kowa da irin wato kulansa da Allah shi ne ake kira muraqabatul anfas kiyaye Allah na numfashi wanda numfashi ma ba sai zai tafi ba Allah suke duba ba wa akhiratuhu li rabbi lahiran sa kuwa na ubangijin sa ne eh sabila da Allah shi yasa ya nufi lahira da lahiran ma ba ta cikin lissafin sabila da ubangiji ne ma ne ilin lahira da kama ana shi ba yana yi dan aljanna ko dan kan asashi auta mana dan Allah yake neman lahira din ko wa qad waradat ahadith bi zanniha ko hadisai sun zo cikin wato zargan duniya cewa sun hadisai sun zo da yawa wanda suke gwada duniya ba komai bane wata firmi ha da kuma gudu gare ta hadisai sun zo kina abi annabi na gwada a guje ta a guje ta ya sa mun lura annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ka sa mutu ina fakiri ina talaka kuma ka tashe ni a cikin miskinai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam na yi mai shara ya mutu rigansa na gurin jinjina a jinjinan ma a gurin bai wuri kai idan mu a gwada mana duniya ba kawai bane qala sallallahu alaihi wasallam annabi kira Allah tabbata gare shi yace ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha duniya la'ananniya ce duniya inji annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke cikin ta ma duk la'ananne ne Allah ya kwashe masa albarka sai menene illa zikrullahi wa mawalahu sai zikirin Allah da abin da ya biyo bayan zikirin Allah irin istighfari talatin annabi da shauran ibadu dai au aliman ko kuma malami a duniya shi bai da cikin wannan la'ana eh au muta'alliman ko kuma dalibi ne neman ilimin addini ko malamin addini ko mai neman wannan ba shi amma ba su ba gaba daya Allah ya ce wannan subhanallahi Allah ya kiyaye mu la'anan ne to kaga abin da Allah ya la'ance masa kuwa yau za ka tsaya neman su ashe rashin sani ne gare mu shi yasa gaba ɗaya muke imuwa akan neman duniya kai tashi ba a mutu ba wa alayka bi zuhdi fiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe radiyallahu ne ce ina umurtinka ina umurtanka da gudun duniya da yin zuhdi cikin duniya rashin damuwa da ita to dai ga mana menene ayin ake nufi da gudun duniya yace wa haqiqatu zuhdi haqiqan gudun duniya shine yace azudu fi ma su wallahi ta'ala shine gudu ma abinda duk ba Allah ba duk abinda ba Allah ya jibinta ba kar ya saka a lissafin ka wato ko duniyar ne zama kana neman ta dan Allah in ko ta zama wannan dukiyar ya wuce neman Allah da yake to ba shi lissafin ka wa qad awhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Isa Allah ya kara masa rama a'a ina Allah ya tabbata gare shi ya masa wayi Allah yana ce masa cikin injila yace inni idza idalatu ala qalbi abdin ni inji Allah kina ji annabi sa inna leka zuciyan bawa falam ajid fiya hubba dunya ban samu son duniya a cikin ta ba ma'ana ba duniya ne damuwansa ba wal akhirata falam ajid fiya hubba dunya wal akhirah ban samu son duniya a cikinta ba da son lahira to mala'atuhu min gubbi sai in cika zuciyar da soyayya na kaji ba idan Allah ya leka bawa ya ga bai samu son duniya da lahira ba kaga lahiran ma ce ba a so ka so ta in ba dan Allah ba kamar yadda ɗazu muka cewa akhiratuhu kamar yadda shoda mana li rabbi lahiran ma ya so ta ne dan Allah ai ni lahiran ma ba ita ake so ka damu da ita ba Allah ake so ka damu da shi yace to in na samu haka to dan cika ni kuma soyayya na a zuciya a wannan zuciya haka annabi Isa Allah ya masa wahayi yake ga yake ga masa wa bi hada da wannan ne ji shubrai yattabihu laka yake bayyana maka anna talaba rijali kharij dunya wal akhirah abinda abin neman waliyai yana wajen duniya ne da lahira abinda waliyai ke nema ba a duniya abin yake ba ba kuma a lahira yake ba yana wajen duniya ne da lahira ma'ana su Allah suke nema wa iyyakum shine kuma wannan kare maka girma an ka lura ai sabbai ma da annabi ya faɗi sufan su yake da yake annabi yake wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha haka Allah yake ka hakurar da kanka ake ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da masu bautawa Allah masu zikiri safiya da yammaci wanda suke neman zatin Allah su ba aljanna suke nema ba to kar ka ji wannan magana ta yi girma ainihin masanin Allah su Allah suke nema ba aljanna ba ba kuma suna bauta kaddan a sa su auka bane amma an kai haka kai kuma ba laifi bane matsayin imanin ka ne amma baka zamo daga cikin cikakku ba wa iyyakum na ne ku wa ahluha na ne ku da ma'abuta duniya la'annahum domin su sabiquna ilaiha domin su ma abuta duniya masu yin tsere ne zuwa gare ta damuwar su duniya tsere kullun neman ta suke wa gariquna fi hubbiha domin su ma abuta duniya sun dilmiya cikin soyayyen duniya banda duniyan ba abin da ke gaban su na'am wa gariquna sun dilmiya cikin soyayyen duniya ne fi hubbiha wa mustajiluna kuma fi jami'i awqatin kuma masu shagala ne cikin yawancin cikin gabaki ɗayan lokacin su sun shagala a mene gafiluna fi jami'a auqatin ba wa mustajiluna fi jami'a auqatin gafiluna alillahi su sun shagala cikin mafi yawancin lokaci gaba ɗayan lokacin su su ma abuta duniya sun gilme yadda ita ne ga neman duniya ɗin sun manta Allah shi yasa aka ce karkai abuta da ma abuta duniya ba kuma ma abuta duniya ana nufin wai sai wanda ya tara abun duniya ba a akwai wanda bai tara abun duniyan ba amma kullum dare da rana duniya ne neman sa damuwansa irin wanda babu duniyan Allah ya sauke kuma babu lahira ita duniyan bata samu ba ko bai tsaya bauta Allah ba bai huta ba yau mafi yawancin mutane kenan da aka fi samu daga cikin talakawa shi mutum bai samu duniyan ba kuma bai tsaya ya bauta wa Allah to har a cikin irin wannan su ma abuta duniya ne duk wanda kaga himmansa da ta shagalar da kai gabarin Allah to kar sai zama da shi sai dai in dole wajen sana'an kuɗi gafiluna lillahi wa an zikiri ga barin zikirin Allah duk sirrin kana li'anna domin ita duniyar agara qad kulliyatahum an suwa ta dilmiyar daga baki ɗayan su da za da lokacin su da lafiyar su da tunanin su da hankalin su duk ta dilmiyar da ita ta dilmiyar da ita cikin gabarin watanta in ba ita ba ba su tuna kowa yasa ba a san mutum yayi mu'amala da irin wannan wa min shanil muridi yana daga sha'anin muridi wanda yake nufin Allah shine attaba'ud an abna'id dunya shine nisantar ma'abuta duniya ka nisance su karkadin da shagala dan da su rage maka himma sabiya da tarayya dinna cikin suhuba ne ta alkhairi duka na cikin tarayya ne haka sharri duka na cikin tarayya ne fa inna subatahum domin tarayya abokantaka da ma'abuta duniya da tarayya da su sammun mujarrabin eh sammun mujarrabun guba ne wanda yake an jarraba an gani duk wanda ya zama da mutanen duniya ya sun zarjaye shi guba ne wanda an jarraba an gani duk wanda ya kurbe shi ya ya masa illa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wala tudik wala tudi manak falla qalbahu an zikirna kada ka bu wanda muka rafkanar da zuciyarsa ga barin zikirin Allah hake jawo manzon Allah kaga ashe umurni Allah ya ji annabi kada ka bi dama yi wannan magana akan yi ne shi annabi amma da muwaki kada ka bi wanda muka rafkanar da zuciyarsa gabarin ambatanmu to annabi ma ka ya masa ka ilamu iyakun summa iyakun shehu ibrahim radiyallahu anhu yace na hane ku sannan na hane ku min dalaqi na hane ku shikan aure in ba dole ba ayi hakuri da cutan da mata suke yi su ga da lada ne yawa a gurin Allah eh kuma so yace na hane ku shikan aure yace fa innahu amru yace shi shikan aure wani al'amari ne wanda la ya'lamuhu dullun nasi da yawa daga cikin mutane ba su san shi ba wa qallama tallaka ahdun minhum zawjan illa asa aw irtadda yace shobra da ne ce kaɗan ne daga cikin mutane wanda zai yi shikan aure zai sake matansa face sai saban Allah ya biyo bayan shikan nan ko kuma sai ya yi ridda ya kafircewa Allah domin zai kare ta ayan Qur'ani akwai wanda in yi shikan daga shi sai ita ne ba wanda ya sani kuma shikan shi ne na ƙarshe sai ko shi da ita ya ɓoye magana kaga sun halatta haramun halatta kuma haramun kafirci kamar yadda makaranta a baya akan wanda ya sallah ba da alola ba da gangan ya halatta har kafirci to kaga ya yi da ya zama kafiri bai sani ba domin suna ta zama suna ta auren ƴaƴan zina kuma a matsayin kafirai suke domin sun haltsamci wannan haramun inda suke yin abu ne mai kyau to Allah ya kiyaye au a sadin kuma da shehu nufi ko ya sun saba karshe kuma a zo a waye gari suna zuwa suna haɗuwa wani waje ana fasikanci to shi yasa a yi haƙuri shi ya fi alkhairi in ba zamo la mahalaka dole ba Allah ya kiyaye mu wani kawul mabtuta haramun indal fuqai auren kuma wanda take an mata shika bacci wanda sai ta je ta auro wani ta dawo haramun ne a wajen fuqaha'u wa kufrun inda shaykhin al-hakim tijara da Allah ta'ala kaji fa dan ka san shaykhin zan bigi gun shari'a baya wasa da saba wa Allah a gurin fuqaha'u malaman fiqh haramun mutum ya aikata haram a gun shehu tijani kuma kafirci ne an wurin wanda sai ta je ta aure wani an gane bata je ta sake aure ba a mai da auren an gane shehu tijani yace kafirci ne shi a gurin son da ya kadan ya kare ta ayan qur'ani wa kama qala al fuqaha shine kamar yadda malaman suka kuma suka ce haramun din yamna wa haisi aji ila tikabi kabira ana hanawa yamna ana hana irin wannan shika haisi aji yanda yakan bayuwa ila tikabi kabira yanda yake bayuwa zuwa mutum har ya hawo mummunan kabira mummunan saban Allah a fil hadisi ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abgalul halali inda Allah adalaku halal wanda halal ne amma Allah baya kaunan wannan halal din shine shikan aure halal ne ana an yadda ayi inda cutarwa amma kuma Allah baya san wannan halal din an gane to wakanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wakanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an lemini bi talaki annabi kuma ya hana rantsuwa da shika mutum ya ce na rantse da kaza in ba haka ba mata na tasa ku haramun ne annabi ya hana domin aure ba abun wasa bane gudun kar ka zo abun kuma ya auku ba hakan bane kaga tasa ku kaga haramun ne wakala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sake ce la tahalifu la tahalifu bi talaqin wala itaqi kada ku dinga rantsuwa da shikan aure ko da yan baiwa fa inna zalika min aymani fusaki domin haka yana daga cikin rantsuwan fasikai وعليكم بالتجالي والمسابقة في محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجبا شو براير شو شو براير دلانو يتي نا umurceku da yin gasa da kuma yin tsere da gwada bajinta shine tagali bada bajinta zir wato wuce gona da iri cikin soyayyen manzon Allah in wani abu dan manzon Allah to kai ma ka yi kokari kai abin da yafi nasa dan annabi Muhammadu in dai kana da daman yi an gane wani ya kashe naira dubu dan annabi Muhammadu to kai kashi dubu biyu in dai kana da halin yi ba dan alfahari ba dan gwada soyayyanka shine ka gani gwada bajinta da gwada tsadan soyayya din kamar yadda neman aure ana ta gali wani ya zo ya bada kaza wani kuma ya zo bada kaza to cikin annabi Muhammadu ake so in ji Shobrayi yace na umurce ku da yin haka sai mu shirya in maulidi ya zo ta ji mu abin da ake koyar da mu kenan fi mahabbati maulana rasulullahi cikin soyayyar maulan mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mahabbati maulana shaykh hatim tijani radiyallahu anhu da kuma soyayyar maulan mu shehu tijani cikon waliyai wa mahabbati mazahiri ta ji ko da kuma soyayyar mazahir nasa wanda duk abin da ka san wakilin shehu tijani to wakil yawa da haka wa jami'i ahlil lahi da dukkan mutanen Allah dukkan mutanen Allah ka dinga tserere ne cikin musu hidima wa tafawuti maqamatir rijali da kuma wa wa tafawuti maqamatir rijali ala hazbi tafawutin fil mahabba sau tijarar gala ne yace yace fifikon makami na waliyai yan ya tabbata ne a gwargwadon fifikon su cikin soyayyen annabi Muhammadu da san mutan gidansa da sabbansa da kuma soyayyen Allah da ma'abuta Allah da kuma halifofin su wa hubbillahi ta'ala da kuma soyayyen fil mahabbat cikin soyayya ne wa hubbillahi da soyayyen Allah ta'ala wa rasulihi da manzansa wa hubbillahi ta'ala san Allah wa rasulihi da manzansa ruhul islami shine rai na musulunci gabaki daya shine ruhin musulunci soyayyen Allah da manzan Allah shine ruhin musulunci to Allah ya kara mana san annabi Muhammadu ya ƙara mana san shauki jani da soyayyen zatin Allah Allah ya dade mu Allah ya ƙara mana basira Allah ya tsaya mana Allah ya tsaya mana ya dafa mana da abin da muka sa gaba na alkhairin duniya da lahira Allah ya bamu shi ya bamu sama da shi albarkan shauki jara da anu masu hidima mai yaɗa karatu sai di malam Umar Libya da babban abokinsa sai di malam Musa da sai di malam Zahardini Funtuwa da sai di malam Babangida Abuja da sai di malam Hazza daga suke namu a Bauchi to Allah ya ƙara arziki ya kala albarkar rayuwa da wanda suke sauraron mu suke bin mu koyaushe da wanda karatu yake isa musu da wanda suke ce mu musu addu'a duka muna tausiri da annabi Muhammadu